الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake sada mu a wannan rana ta litinin domin ci gaba da karatun da muka saba na wannan littafin mai girma sharhu fiqhul muyassar al-fiqhul muyassar a nan masallacin Quba tilakokkon birni garin da magaram yau muna 23 ne ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 15 ga watan 9 2025 yau kuma za mu ci ga yau darasinmu na biyu ne da Allah kuma ya albarkace mu muna tare da bakonmu muna tare da babban malami muhammadu musa wanda kusan ina ga da yawa daga nan sun san shi dan uwa ne wanda yake na jini dan uwa ne wanda ana tare a lokaci wanda yake mai tsawo wanda kuma zai yi zamantowa amiru rak shugaba na tahiya yana da kokari kware da gaske Allah subhanahu wataala ya kara mana kokari gaba daya Allah kuma ba mu lada abubuwan da ake yi na da'awa yana tanit kuma yana balbaji kuma yana da magaram mana kenan wurare din da ta kama din da dama ta samu Allah subhanahu wataala in ya hore to sai abin da ya dace wannan kuma yana daga cikin abubuwan da yake nuna albarka ta rayuwa Allah subhanahu wataala ya samu albarka gaba daya dukkan rayuwar da muke abubuwa ne na faduwa da tashi abubuwa na rayuwar duniya to babu kamar abin da za mu yi abin da ke da alaka da addinin Allah kuma musamman abin da ke da alaka da da'awa wanda ce za mu san Allah musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallama mu san addinin da muke yi da hujja wannan ba karamin abu bane ba karamin aiki bane aikin annabawa ne Allah ya samu dace Allah kuma ya gyara mana niyya Allah ya sa mu yi dan shi to tun dai muna ta jayayya ni da malam na ce ko in bar mishi ya darasin ya ce a ko kuma in bar mishi ya awa guda ya ce a sai dai ba shi minti goma a ƙarshe ni kuma na ce a ba zai yiwu ba sai dai ko zan dan taba wani abu kaɗan minti biyu ko kuma zuwa minti goma in ya so sai a bar mishi minti arba'in ko minti hamsin saboda dama ce kenan ta kubce mana mu sani ko lokaci ko mun same shi Allah subhanahu wa ta'ala mu dace kenan zamu karanta wani abu kaɗan anan mu ma da muku zan littafin mu kenan ba za mu koma ba gida hakan mun tsaya kitabu tahara bayan abubuwan da muka faɗi na mahimmancin fiƙihu da kuma abin da fiƙihu yake kulawa da shi da kuma abubuwa wanda mutum zai samu idan ya kasance na daga cikin wanda suka san fiƙihu a ƙarshe malam sai mana bayanin fadalar mutum ya san ilimi wanda ke na fiƙihu ne irin abin da zai samu a cikin rayuwar shi na gyara da kuma abin da ya dace musamman wajen ibada yau za mu tashi daga kitabu tahara shine littahi kitab yanan kaman a ce abu ne wanda ya kumshi abubuwa daban-daban kaman ka ce wata matattara ce kaman yanzu wanda muke rike da shi littahi ne daga wannan gilafikin kenan daga wannan bango zuwa wannan bango abubuwan da suke ciki kenan wannan ya ce mishi kitab to a cikin shi ake samun babi babi kaza babi kaza babi kaza shi kuma a cikin kitabi yake sai mala ya ce shi wannan kitab ko kuma wannan gaba wanda za mu karanta na tsarki wa ya shtamilu ala asharati abuwab ya kumshi babuka guda goma albabul awwal fi ahkami taharati wal miyah babu na warko zai magana akan tsarki da kuma ruwa yana kun ga turnan gini ran zane da bahaushe yake cewa idan mutum zai tsarki idan mutum zai alwala mutum zai kama ruwa to wannan tsarkin daga nan za a fara saboda sallah daga nan ne karbuwarta zai tabbata daga nan ne kuma ake rasa sallah in mutum ya rasa tsarki to sallah ta kubce in mutum ya samu tsarki cikakke to ana sa ran cewa zai yi daidai sai mala cewa fihi iddatu masail akwai masaloli daban-daban daga ciki masalatul ula fi ta'rifi bitahara akwai menene ake rihima da tsarki wa bayan ahammati ahammiyatiha kuma ayi bayanin menene muhimmancin tsarki wa aqsamiha da kuma tsarki nawa ya rabu na horko ahammiyatu tahara wa aqsamiha muhimmancin tsarki da kuma kashe-kashen tsarki kenan ba kala guda bane sai malaka at-taharatu hiya miftahu salah shi tsarki shine mabudin sallah kamar da muka ci daga nan ne za ka samu buɗi sallaka ta karɓu wa aka da shuruɗiha kuma yana daga cikin manya-manyan sharaɗai wanda suke da ƙarhi wanda aka tabbatar da su ake nannaga su shine kai tsarki in dai a sallah sharaɗi babba wanda ake so ya tsaya da kyau don sallah ta samu karɓuwa to babu kamar tsarki wa shartu labudda an ya taƙaddama alal mashrut shi kuma sharaɗi dole ne ya gabaci wanda aka yi sharaɗin a kan shi misali yanzu aka ce gini bai yiwuwa sai da fondasiyon to wannan fondasiyon sharaɗi ne to sai a tambaye ka yanzu fondasiyon za a fara yi ko kuma gini za a fara ko kuma sai an yi fondasiyon ko kuma sai gini za a fara yi daga bayan fondasiyon kaga kenan ta amsa shine daga tushe za a fara sai an yi tushe sai a yi sama to baka da tsarki kuma ka zo ka gina sallah kenan kaga kamar ka gini wanda zai rushe والطهارة على قسمين القسم الأول tsarki ya kashi ya kasu kala biyu ko kuma kashi biyu kashi na farko taharatul ma'anawiyya tsarki wanda yake na ma'anawi kenan ba wani abu ne zaka gani a jikinka ko ya shahe ka ko kuma ya fito daga jikinka a'a tsarki ne amma na ma'ana wa hiya taharatul qalbi min ash-shirki wal ma'asi shine mutun ya tsarkake zuciyarsa daga shirka da Allah da kuma saman Allah malam sai ce wa kullu ma rana alaihi da dukkan abin da yake zamantowa tsatsa game da ita wannan zuciya in ka tsarkake ka wanke zuciyarka ta zama fara to wannan shi ma tsarkin zuciya ne wahiya ahammu min taharatul badan sai malam ce wannan tsarkin wa yahi tsarkin jiki muhimmanci kenan tsarkin da zai kasance na jikinka misali a ce ko hutsari ko kashi ko abin da ya shaye wani abu daban ko kuma wani abu da najasa ta zo ta same ka a jikinka to wannan muhimmancin ta bai kai ba najasar da take cikin zuciya a gusar da ita ita shine shi musamman shirka da Allah wannan yahi muhimmanci wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatu taharatul badan bayyuwa tsarki na jiki ya tabbata ya zamanto abu wanda yake lahiyayye ma wujudun najasa shirki tare da zuciyar mutum tana najasa na shirka Allah subhanahu wataala shine a cikin alkur'ani yake mana bayani cewa innamal mushrikuuna najasun mushrikai najasa ne koda mutun yayi wanka ya sa kaya masu kyau ya sa tarare yana kamshi in dai yana shirka da Allah kuma zuciyar shi a koda mutu wannan matsayin najasa kenan Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wannan gaba sai take nuna mana cewa mu gyara zuciya shine babban abu na fari qismu sani at-taharatul hissiyya akwai tsarki wanda shi kuma yana da alaka da his kama abin da za ka iya taba shi in tabawa ne ko za ka iya jin wata iska mara kyau wasu ya ti tafsilul kawul fi ha fil asturis taliya malar sai ki cewa a 'yan gaɓoɓi wanda za mu bayyana na gaba za mu gane mine na tsaharatul hissiya shi aka ce alhissi shi ne abin da za ka taba ka ji shi ko ka ɗanɗana shi za ka ji wani abu ko kuma ka ji iskar shi ko kuma za ka iya ganin shi da idanuwanka ta wannan abubuwan akwai tsarki wanda malam zai mana bayani akan abin da zai biyo na gaba sai da tarifu ha kenan menene tsarki wahiya fil lugha an-nazafa wan nazaha min al-nazahat min al-aqzar mutun ya tsarkaka mutum ya zamanto ya kore duk wata kazamta a tare da shi to wannan shi ake ce ma tsarki kazamta kuma ta shahi dukkan abubuwan dai wanda suke sananne ne a gare mu abubuwa da za su huto guda biyu ko ya zamanto na hutsari ne ko na bayan gari ne ko kuma abin da ke da alaka da mani ko abin da ke da alaka da jinin haila ko abin da ke da alaka da jinin biki ga sanan dai abubuwa ne wanda za a gusar da su za mu san su a gaba wa fi istilah rafa'ul hadas wa zawalul khabas sai mala yace shi tsarki a halishe na musulunci ko kuma a wajen malamai na fiqhu shine mutun ya dauke hadasin da yake tare da shi menene hadas shine faruwa abin da zai hana kai sallah kai alwala sai wani abu ya hutu a tare da kai ko na bayan gari ne ko na iska ne to kaga kenan yanzu alwalarka ta warware akwai kuma abin da zai same ka a jikinka misali kayanka komi kayi alwala kayi komi to amma najasa ta zo ta same ka ko ta taba jikinka ko ta taba rigarka zawalul khubus al-khubus shine an-najasa to in aka ce menene sarki musamman wannan hissi shine mutum ya zamanto ya shahe ko ya goge ko ya kawar ko da ruwa ne ko da wani abu daban wal muradu bi irtifa'il hadasi mala yace me yake nihi da mutum ya dauke hadasin da yake tare da shi izalatul wasfi al mani'i min as-salati mutum ya gusar da wata siffa ko kuma wani abu wata siffa ta haka wanda baka yi sallah ba misali iska ta huto ko kuma kai bayan gari ko kai hutsari ko ta najasa abinda da zai karya maka alwala to alwala ta riga ta kare to yanzu wani abin da zaka zo da shi da ya tabbatar ma alwalar zaka sake ko wanka zaka yi ko menene to wannan shine kenan ka wannan hadasin ka dauke shi babu shi yanzu yanzu an baka dama zaka yin ibada bistimalil ma fi jami'il badan ko ya zamanto jiki ne gaba daya kamar wankan janaba kenan jikinka gaba daya ruwa ne za ka yi wanka da shi to wannan hadasin shi kenan ya tafi babu shi saboda in kana da janaba babu sallah in kai wanka kuma an halitta maka malaci in kana alhadasul akbar in babban ne to hadasul akbar so da yawa shine abin da ke da alaka da wani za a yi wanka janaba da sauransu jinin biki yace wa in kana hadasan asghar yakfi mururahu ala a'dha'il wudu'i ko wudu'ihi bi niyyatin in karamin hadasi ne me karamin hadasi shine wanda alwala take tafiyar da shi kenan mururul ma shine kai ruwa kai alwala yanzu ruwa ya dan bi jikin ka bai taba jikin duka ba to amma wannan hadasin ya tahi kenan an baka dama amma da niyya zaka yin sallah kai alwala alwala ka ta kare ka saki alwala to wannan shi ake ce ma mana hadasi karami shi hadasi babba sai an yi wanka kenan bambancin su zahiri ne kuma a takaice ne in aka ce hadasi babban me yake kusar da shi shine wanka hadasi karami me yake kusar da shi shine alwala mala sai cewa in fuqi dalma in aka rasa ruwa a wajaza anhu ko kuma mutumin ya bai iya taba ruwa mara lahiya ne misali ko kana da wani rauni ko kuma irin wannan magomagon sanyi da ake yi wanda ruwan zai cutar da mutum kenan ka kasa ajaza anhu ista'amala ma yanubu anhu sai mutun ya aikata abin da yake zamantowa madadin shi ruwan kenan sai kai taimama yace wa huwa turab sai ka nufaci kasa ka buga kai taimama dukan wannan zamu gansa a gaba insha Allah kenan misali baka iya zuwa ma jikinka ruwa kuma ga hadasi babba mi zaka yi taimama zaka yi baka iya alwala ko kuma ka kasa taba ruwa saboda wata rashin lafiya sai ka nihi kasa malaci ala wasfil ma'mur biha shar'an irin yanda aka yi umarni yanda ake taimama wa sayati zikruha insha Allah fi babu tayammum malaci zamu bayani ita taimama yaya take ya ake yin ta a cikin babanta kenan wurin ta wal muradu bi zawalil khawsi mala yace abinda ake nihi da mutunya gusar da kazamta war take hana shi ibada ai zawalin najasa mutum ya gusar da wannan najasa take tare da shi min albadani jiki ne wa saubi ko kuma riga wal makan ko wuri wannan sune abubuwa guda uku najasa ta taba ka kenan kaga ba za ka yi sallah ba sai ka gusar da ita to ka gusar da ita wurin da za ka yi sallah akwai najasa ko babu in akwai ka gusar da shi rigar da ka sa kayan da suka maka sutura za ka yi sallah za ka yi ibada akwai najasa a cikin babu in akwai shi ma sai a gusar da shi wannan kenan shine abin da ake nihi da a gusar da najasa dan a samu mana halaccin yin ibada fa taharatul hissiyya ala naw'ain ita kuma tsarki wadda take ta hissi shine muka ce wanda zaka iya gani ko zaka iya jin wani iska haka mara kyau malaka taharatul hadasi wa takhtassu bil badan mafiya ita wannan tana keɓanta jiki ne wa taharatul khabas khubus ita kuma tahara wadda take ta kazamta wa takunu fil badan tana zamantowa a jiki wa saubi da riga wal makan da wuri kenan kaga dukkan su su wannan sai an gusar da su ya zama dole ya zama wajibi kenan su kuma wancan karami alwala ne zaka yi shi kuma wancan babba wanka ne zaka yi da ruwa abin da ya shafi wanka janaba da sauransu malam sai ce wal hadasu ala naw'ain kenan yanda taharatul hissiyya ala nau'ain shi ma hadasi biyu ne ya kashi kalib kasa kala kala biyu menene bambanci tsakanin hissiyya da kuma hadas shi hissiyya mafi yawa abu ne wanda zaka iya gani ko zaka iya ji shi kuma wannan kaman ma'ana ne ma'anawi ne kenan misali na alwala yanzu ta kare to abin da yasa alwala ta kare koda bai jikina koda ba a ganin shi koda ba a jin shi yanzu wani abu ya faru wanda zai hana ni ibada dole sai na yi alwallah to shi ma wannan kaskala biyu ne shi ne sai ya ce hadasun asgar hadasi ne amma karami wa huwa ma yajibu bihi alwudu shi ne abin da yake sa maka wajibcin alwallah kai ta kare eh menene maganin zaka yi sallah sai ka saki alwallah yace wa hadasul akbar shi kuma babban wa huwa ma yajibu bihi alghusl shi kuma dole sai an yi wanka kenan kamar janaba da sauransu da wankan haila da wankan biki wal khubusu ala salasati anwa shi wannan najasa ita ma ta kasu kala ko kuma gida uku khubusun yajibu ghusluhu akwai wanda dole a wanke shi kenan kana ganin shi a jikinka ko a rigarka ko kuma wurin da zaka yi sallah dole a wanke wurin a daidaita shi yace wa khubusun yajibu nadahu akwai wanda shi kuma ruwa za a ɗan yayyaha kamar irin wannan a ce mata suna goye da yaro ya ɗan yi hutsari ganin sai a ɗan yayyaha ko kuma na jasa wata ƙararrama wanda kamar misali a ce hutsari ne ya zo to sai a sa ruwa mai yawa wanda zai rinjaye shi to shi wannan an kawar da shi shi kenan wa khubusun yajibu masahu akwai wanda shi kuma dole sai an goge shi kenan gashi na ana ganin shi a goge shi a wanke kenan ya zamanto wuri wanda yake tsarkakeke to waɗannan gaba ɗaya a takaice mala yana so ya nuna mana ne cewa lalle ne hadas akwai babba hadas akwai karami shine babba abin da ya kamata mu rike shi babba shine wanda yake gusawa da wanka shi kuma karami shine wanda yake gusawa da alwala to duk sallah ta bawa mai imani ko kuma wata ibada daga cikin ibadu idan mutum yana so ta karbu a wajen Allah subhanahu wataala in dai tana bukatar tsarki to dole sai an samu wannan in babu ɗaya daga ciki to an samu gurganci to yana gane ya kamata mu tsaya zan ba malam dama muka ce minti nawa ne mun mazarta nan za mu dakata insha Allah sati mai zawa za mu ci gaba da fata mu da muka daidai Allah tara mu cikin ladan malam zai ci gaba da dan mana abin da ya saukaka da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu gaba daya Allah kuma ya ba shi ladan ziyara ya marfadal
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ga a masallacin nan ne ba bako bane ba ko eh mun taba ina tuna an taba yin wata daura muka zo muka yi kwana uku a nan eh ina tuna an taba yin daura na zo nan ba bako bane ba Allah tabbatar da mu akan abin da yake so in wa musulmi ni na rako malam ne da na zo kaman sha daɗin malam kawai ina bisa inji a tuka ne ina ɗauke da littaya a zo na kai karatu an tashi kawai shi ke neman tashi amma sai malam ya matsa a ce in yi magana gaskiya in uwa musulmi abinda dai da ni da duk wani wanda yake cikin wannan sahal muke so mu ja kanmu hankalinmu a kan shi da yawa shine gaskiya daddagewa a gurin neman ilimi daddagewa a gurin neman ilimi wani balarabe na cewa ta'allam fa innal mar'a laysa yuladu aliman wa laysa akhul jahalati kaman ba ta aliman yace ka nemi ilimi dan ba a aihon mutum da ilimin shi ba a aihon mutum da ilimi duk abin da kake gani kinnan koyo ne ake yi kai kokari kai ka nemi ilimi neman ilimin na 'yan uwa musulmi kaurace mishi duk wasu matsaloli da kuke gani balle yanzu muna cikin watan rabiul awwal ko watan da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ka zo ka gani yadda mutane suke ta bige-bige a ciki ake tasha ci faɗi wannan ya tashi daban wannan ya tashi daban bid'o'i daban-daban me ya kawo su rashin ilimi a mutane kowa so yake bautawa Allah amman da jahilci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul fatiha yadda muke karantawa kullum a ƙarshe da yake ihdina siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah ka shirya da mu tafarkin wanda kai ni'ima a kansu wannan wanda Allah ya ni'ima a kansu yayi bayanin sa a cikin suratul nisa Allah ya ce ta ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanda Allah ya ni'ima a kansu shine annabawa siddiqai shahidai salihan bayi wa hasuna ulaika rafiqa Allah ce ma dalla da abtal wa'annan bayin Allah bi ma'ana duk wanda Allah ya sashi aboki ne na wannan bayin Allah ma'ana yana daga cikin wanda Allah ya musu ni'ima ma dalla da abtal wa'annan bayin idina siratul mustaqim siratul ladzina an'amta alaihim sai kuma ka toge sai ka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ka shirye da mu tafarkin wanda ka musu ni'ima ba tafarkin batattu ba ko kuma hallo wanda ka yi hushi da su batattu maghdubi alaihim sune yahudawa dallin sune nasaru maghdubi alaihim ga ilimin kuma babu aiki dallin babu ilimin akwai son aiki shi yasa aka samu wani daga cikin malamai yake cewa a cikin musulmi wanda yake son bautawa Allah amma kuma bai da kuzarin neman ilimi to akwai sifa daga cikin sifan nasaru a tare da shi tunda su sune ayi wa rahbaniyati nibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama fama ra'awha haqqa ri'ayatiha Allah yace rahbaniyanci da misalan shi nasaru suka gago ba Allah bai dora musu ba Allah bai daura musu amma kuma da su da kansu suka gago amma kuma da suka kasa yin abin yadda suka kago shi yanzu ku duba gani bada almaulidi kowa da irin tashi yanzu lokacin da aka zo can damu da muka sani daren goma sha biyu a lokacin ne kadai ake maulidi yanzu da aka musu ca na cewa daren goma sha biyu a ran can ne aka tabbatar da ca annabi ya rasu ko ran sha biyu yawwa ran sha biyu kenan suna farin ciki ne da mutuwar shi sai suka ce a yutun da haka nan ne a yi maulidin man tun daga farkon watan har ƙarshen watan aidiyan da ake dai a yi dace da ranar da aka aihe shi a ciki kawai sai kowa yake yin irin tashi yadda ya ga dama yanzu a cikin wannan bid'a ta maulidi yan da magaram tasu daban yan murya tasu daban yan magare tasu daban yan tanit tasu daban kowa da irin tashi dalili ne na cewa akwai karanci shi ne muka ce misan shi kaman cece ne nan ta nasaru ita ce mutum yana so ya bauta wa Allah amma ko bai da kuzarin neman ilimi shi ku alhali Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani kaman yadda imam al-bukhari Allah ji shi da rahama yayi babul ilmi qabla al-qawli wal amal imam al-bukhari ya kulla babi a cikin kitabul ilm na sayyid bukhari sai ya sa mishi babin da ke dalili akan cewa dole ne sai bawa ya nemi ilimi daga baya kuma sai ya yi aiki ko ya yi hada sai kawa misalin shi dalili da ayanan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'lam annahu la ilaha illallah sannan kuma Allah sai biyo baya da ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin ka san da cewa babu abin bauta sai Allah in yi so kuma lo daga baya sai ka nema ma kanka da mu'mine gafara a kenan dole ne sai bawa ya nemi ilimi in yi so kuma daga baya bayan ya samu ilimin nan sai ya kokarin zuba shi a aikace zuba shi a aikace wannan ɗan uwa musulmi idan aka ce neman ilimi sake ba kaidi haka abinda ake nihi shine neman ilimi na shari'a ilimin da zai kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da shi daga azabar ubangiji subhanahu wataala shine ake nihi wannan kuma ya zo a cikin hadisin Anas a wajen Ibn Majah sa hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a wajen Tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin faridatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne tilas ne dole ne akan kowane musulmi wannan musulmin sawa'an namiji ne ko ta mace ce neman ilimi dole ne akan shi ba zaɓi bane ba wai in mutum ya ga dama ya nema in bai samu ba dama ya bari a dole ne ‘yan uwa musulmi banda haka mu yi ƙoƙari mu wa kanmu adalci babu wanda zai ce duk wanda ya ce maka ilimin nan yana da sauƙi gaskiya bai so baka neme shi ilimin nan bai da sauƙi wahala gare shi don me yake da wahala ilimi ne wanda zai sa ka samu gidan aljanna yau ku zo mu duba rayuwar mu ta yau da kullum mutanen da suke neman kuɗi a duniyan ce ma kar mu je nisa a mutum ne tun da sahi zai ta yi gurin aikin shi balle a ce ma masha Allah mutum ne mai karamin ƙarhi aiki ne yake na ƙarhi aiki ne yake na ƙarhi tun da sahi in yau da tun ƙarhe takwas yana aiki yana aiki tun ƙarhe takwas ranan nan gaba ɗaya ta bi ta saman kan shi hal ta gangara ta je ta fada bai dawo ba yana nema me yake nema abin da zai ci ne bai tattara da yawa ba fa a'a yana ɗan sana'ar da yake yi amma yana ƙoƙarin karewa kan shi mutuncin shi kafafan yana ci yana sha amma bai tara ba amma ku duba ku gani yadda yake shan wahala tun daga takwas ta sahi har takwas ta marace yana guje-guje ya shiga nan ya huta daga nan ya tashi daga nan ya faɗi a nan me yake nema abincin da zai ci a rayuwar da take shekara nawa ce shekara tamanin bai huta ba to ina abin da za a samu rayuwa ta dindindin da shiwa ai kamata ya ce shi ma mutum ya raba rayuwar guda biyu yau in ya je yana neman abinci gobe kuma zai yi kokari ya nemi abin da zai samu a lahira tunda dan me tunda ai gaba ɗaya rayuwar ce ake wa ita ko rayuwar bata takaita ba da duniya ai duniya ce da lahira tunda in yau aka samu abin da za a ci a duniya gobe kuma lo sai ai kokari a samu abin da za a yi guzurin lahira da shi amma da yake addini babu tsanani a ciki sai aka ce a'a lokacin nan naka mai tsada awa daya awa biyu a cikin wuni ka hudda suka yi kokarin karantar addinin da zai kusantar da ke zuwa ga ubangiji kai sai ya kasance kai ba ma awa ɗaya awa biyu kullum ba ne ba abin gaba ɗaya ma bai da wahala wani lokaci awa ɗaya ce a sati ko awa biyu ce a sati ko awa uku ce a sati bi mana an raba maka sau biyu ma ba kullum ba ne ba a awa uku ce a sati yau awa ɗaya gobe awa ɗaya jibi awa ɗaya ba don komi ba don ka ƙoƙarin sanin abin da za ka samu guzirin lahira da shi wannan hukumallo ya shafi manya da yara ya shafi maza da mata ba a cirewa kowa ba mana ni in na sani ban ɗauke maka ba kai kai ma in ka sani ba ka ɗauke mini ba dole kowa sai ya nema wannan ilimin malamai magana su ta zo ɗaya kamar da ibn abdulbar allah shi ganshi da rahama yake faɗi a cikin jami'a bayanin ilmu fadlihi na cewa neman ilimin nan akwai abin da yake wajibi ne akan kowa ɗaiɗaiku yanzu abin da karatun nan da ake na tsarki wannan wajibi ne kowa ya san shi alwala ita ma haka sallah ita ma haka azumi shi ma haka kabin nan gaba ɗayansu tauhidi yadda bawa zai bautawa Allah ya nisanci duk wani abin da yake shirka ne da bid'a ne wannan gaba ɗaya wajibi ne akan ɗaiɗaiku bi ma'ana aka ce akan ɗaiɗaiku alal ayan kowa wajibi ne akan shi amma yanzu akwai wajibin da yake in wannan ya iya ya ɗauke a sauran kamar me aka zo babin zakka malam yana da ilimin zakka ya iya raba ta ya san suwa za a ba zakka sai kasance ɗaiɗaikun mutane ba su iya ba don mai don ba ta zama ba wajibi a kansu matsalar wanda bai da kuɗi ba wajibi bane ba akan shi ya karanci abu yanda ake bada zakka ko yanda za a fitar da ita sai dai in yana ganin cewa zai zamna ya karantar da mutane yanda za a bada zakka tunda ba dole bane ba amma duk lokacin da ya samu wani abu a hannun shi to ɗaya daga cikin biyu ko ya kasance yana da ilimin yadda ake fitar da zakka ko ya kasance ya riƙi wani wanda zai ringa mashi bayanin yadda za a ringa fitar da zakka in lokacin ta yayi aikin haji wanda bai da komi a kai a cikin hannun shi babu da- ba- babu alamar cewa zai tahi ba a ce mishi ba dole ne sai ya iya aikin sai ya koyi sai ya karanci kitabul haji amma duk lokacin da tahiya ta kama shi kuma to kuma ya zama dole ne a kan shi dole ne a kan shi to ilimi na zamantakewa fa shi ma ya zama dole ne yanzu ku duba ku gani a cikin rayuwar mu ta yau da kullum zaka je kasuwa da wanda yake siye da wanda yake saidawa babu wanda ya san abin da ya shafi hukumce hukumce na shari'a a cikin abin sai ga a cikin kasuwannin musulmi inda wanda suke da kasuwal suke tashi tashi ka faɗi a cikin kasuwar duka musulmi ne amma kuma in ka bibiya zai ka samu akwai wasu mu'amalolin da bai kamata ba ana yin su a cikin kasuwar don me ya biyo bayan cewa kowayi yake yi ba tare da ya nemi ilimin abun ba Allah ya fahimtar da mu ƴan uwa musulmi neman ilimi wajibi ne ba zaɓi bane ba kowa dole ne a kan shi ya tashi ya nemi ilimin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta ibadar shi ya inganta biyayyar shi ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wannan kaman mai akhdari gashi na a kusa ma mai akhdari yana ce awwalu ma yajibu al mukallaf tasdiq imani ko thumma ma'rifatu ma yaslu bi fard aini farkon abin da yake wajibi ne akan baligagge mai hankali shine ya karanci abin da zai ingantar da imanin shi da shi Ah, dole ne ta'allumi ma yuslihu bihi farda ainihi mana ya karanci abin da zai ingantar da imanin shi da shi ingantar da imani shine ka- sanin yadda za a bauta Allah shi kadai ne santal abin da yake na shirka ne da bid'a Ya- banda aka yi ce to wajibin da ke biyowa baya fa wajibin da ke biyowa baya shine ya za a yi ya inganta furudul ayin furudul ayin shine farillan da yake wajibi ne akan ɗaiɗaiku sallah su azumi abin da yake wajibi ne akan kowa da kowa Allah ya fahimtar da mu karantarwar da ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ita Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji ƴan uwa musulmi banda haka Allah sub annabi sallallahu alaihi wasallam yace cewa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitan fil ma' annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai neman ilimi komi duk abin da ke bisa ban ƙasa yana nema ma mai neman ilimi gafara neman ilimin nan ka huto ka san wani abu wanda zaka in gyara addinin ka da shi kana cikin neman ilimi kana cikin neman ilimi annabi ce duk wanda yake cikin neman ilimi komi duk abin da yake bisa ban ƙasa yana nema mishi gafara annabi ya ce hatta al-hitanu fil ma hal kiwaye a cikin ruwa ma suna nemawa wanda yake neman ilimi gafara ta ubangiji subhanahu wataala haka malamai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce suna ko duk abin da ke kullu shay ina aka ce kullu shay ya gaba komi da komi duk abin da ka sani da wanda baka sani ba suna nemawa ɗalibin ilimi da mai karantar da mutane alheri gafara halki waye ma a cikin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna annabi yace duk wanda ya dauki wata hanya ta neman ilimi a dalilin ta Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar shiga aljanna kuma ai gaba ɗaya kowa gwagwarmayar da yake shine ya za a iya samu shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa neman ilimi hanya ce ta samun shiga aljanna hanya ce ta samun shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal mala'ikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u annabi sallallahu alaihi wasallam ce mala'iku suna shunhuda fikafikinsu ga ɗalibin ilimi don yarda da abin da yake mana girmama abin da yake yi ina aka ce suna shunhuda misalin shi fikafikinsu mana suna ƙasƙantar da ke suna darajanta shi suna mutunta shi suna ƙimanta shi shine waye wanda ya huta yana neman ilimi wanda ya huta yana neman ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu 'yan uwa musulmi neman ilimi shine abin da yake wanzarwa wannan al'ummar haibarta bi ma'ana kwarjininta shine wanda za su ga malaman nan su isar da ilimin ga ɗalibai su ma su isar da ilimin ga wanda yake bayansu Allah ce cewa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ku ne fiyayyar al'ummar da Allah ya fitar da ita ga mutane mana ya bayyana da ita abin da ya sama muku wannan fifikun shine me ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawa kuna hana aikata mummuna aiki wannan umarni da kyakkyawan nan ai ya biyo bayan sanin abin da yake kyakkyawa ne da sanin abin da yake mummuna ne wannan sanin abin da yanda bawa zai san da cewa wannan abin kyakkyawa ne ko wannan abin mummuna ne yana da alaka da dole sai yayi ilimi tunda mu ai ba masu masu kawatawa bane ba da hankalinmu mu mumuna na da hankalinmu a muna kawata abin da shari'a ta ce wannan abin mai kyau ne kuma muna munan abin da yake shari'a ce tace abu kaza mummuna ne abu kaza mummuna ne to sanin wannan sannan sai isar da ilimin kuma zuwa ga wanda suke gaba dan ba ta yanda za a yi mutum ya tsaya yana karantar da mutane da jahilci in aka yi haka sai a koma ruwa yana sai ya zamo kaman fatila yana haskaka mutane yana kona kanshi dan kar a je ta bawo shi ke cewa garin gyaran gira a tsone ido annabi sallallahu alaihi wasallam ce ce ai haddathu an bani isra'ila wala haraj ballighu anni walau aya wa haddathu an bani isra'ila wala haraj amma kuma sai ce man kadaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maqadahu min an-nar annabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa karantarwar da Allah ya aiko ni da ita in kana da masaniya a cikin ta golgodon aya daya to ka isar da wannan abin da ka sani sannan ku ba da labarin al'ummomin da suka gabace ku amma annabi ya ce sai mana hannunka mai sanda ya ce man ka da ba'ale kar a jefa garin son ka isar da saƙon da Allah ya aiko annabi da shi ka yi ƙarya ka dangana annabi don ƙarya ka dangana annabi ya biyo bayan cewa akwai jahilci kenan don ilimi shi zai kare ka daga kiran ƙarya ka dangana annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin ya kuma shi za 'yan uwa musulmi dole ne sai da ilimi wannan khairiyar kenan abinda Allah subhanahu wataala ya sifanta wannan al'umman cewa ku ne fiyayyu a fifikon wannan da darajar wannan yana da alaka da ilimi tunda sai kun sani za ku isar da sakon ga wanda ba su sani ba sai kun sani za ku yi umarni sai kun sani za ku yi hani Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu karantar wadda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita ‘yan uwa musulmi ilimin nan da muka ce ba abu ba ne ba mai sauƙi don me dalili na gaba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya sabkar mishi da farkon wahayi da aka mishi kowane ɗaya daga cikin ya san da kisal mala'ika jibril da annabi lokacin da mala'ika jibril ya zo ce annabi karanta ya ci ban yaba karatu sai mala'ika jibril ya rukunkume annabi sallallahu alaihi wasallama raddani shine suka ce kaman ya shaƙe shi ya shaƙe shi sai da ya magagaita sai ya sake shi sai yake mishi ikra karanta sai ci abin ba karatu ne ya ƙara ɗaukan shi ya rukunkume shi ya shaƙe shi sai da ya magagaita sai ya sake shi sai yake mishi ikra sai ce ma ana bi ƙari ana uku sai yake mishi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq annabi sallallahu alaihi wasallama sayyid waladi adam yawmal qiyamati wala fakhar haka yake shi da kanshi yace ni ne shugaban ɗan adam ran tashin kiyama inda babu jiji da kai sallallahu alaihi wasallama a cikin ma'aikan da Allah ya aiko shine shugaban su sallallahu alaihi wasallama babu wanda za a daidaita shi da annabi a cikin annabawan da Allah ya aiko shine shugaba sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ga dama yana iya karantar da shi alkur'anin nan abinda bai kai ba daidai bai kai ba kibta al'ido ma don me ga annabi isa salam lokacin da allah ba da bayanin shi sai ce a tatbi kauma ta hamilu kalu ya mare mu lakarci ita shi amfariya ya ukta haruna ma kana abu kimra a sau'in wa ma kana ta umuki baghiya mai ta yi fa a sharat ilai alu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya annabi isa da ya ɗauki zance ma ke kala inni abdullahi lokacin da ta zo maryam ta zo da annabi isa a cikin zanin goyo wajen mutanenta suka ce to ke uwal haruna ai iyayenki mutanen kwarai ne kaza kaza kaza kaza. ya ake kika yi wannan abin sai ta kyale su bata musu ba magana sai ta nuna musu jinjirin da ke cikin zanin goyo sabon aihuwa sai suka ce to ke kuma haba kaman wasa da hankali ya za a yi muiwa jinjirin da ke cikin zanin goyo magana annabi isa alaihissalam da ya ɗauki magana a lokacin sai ke ce musu inni abdullahi ni bawan allah ne a taniyar kitaba a yanzu haka ma Allah ya bani littahi imana ya bani injilar da ya aiko da ita waje alani nabiya kuma ni annabin Allah ne a lokacin go kenan in Allah ya ga dama yana iya karantar da annabi alkur'anin nan akan abin da bai kai ba ga kiftal ido ba amma ba a yi ba haka sai ya aiko mala'ika ya rukunkume shi ya shiga cikin wannan wahalar ba don komi ba don a karantar da al'ummar shi cewa ilimin nan yana da wahala sai an taushe zuciya tana zabire-zabire ma za ka taushe ta dai ka daddage ka yi ƙoƙari ka yi yau minti awa ɗaya gobe minti awa ɗaya bayan sati awa ɗaya halka saba da neman ilimi inda za ka zo ka hali kai inda in an kai kwana biyu baka ji ba wani abin da yake na ilimi ne sai ka ji kaman baka da lahiya ba dan me ka sabawa kanka neman ilimi kuma ka anhwana ka amfanar da wasu wanda ba kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam Anas yana bada labarin yanda wahayi yake zo mishi sai ya ce wani lokaci muna zaune tare da annabi sai ya daura kanshi a bisa cinyata ya daura kanshi a bisa cinyar Anas yana kwance sai aka wa annabi wahayi sallallahu alaihi wasallam ana sai ke sai na ji kanshi ya yi yauni hannun tsoron kar aje cinya ta ta kari don yadda kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yauni hal sahabbai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ana mishi wahayi a wuni mai tsananin sanyi amma sai ka ga jibi ya kariyo mishi sallallahu alaihi wasallam don yadda yake fama da wahala ta wahayi wannan suka ce kadai dalili ne a karantar da al'ummar shi cewa neman ilimin nan ma sai an sha wahala sai an sha wahala kai ko ba komi ma in aka ce neman ilimi ana samun aljanna da shi kadai ya isa a ce mutum duk wahalar da zai sha gurin neman shi ba ya ganta ba don me don ya san da cewa akwai sakamako a baya yanzu ɗalibi ne fa 11 ne fa a cikin lakwal yana ta kashe kanshi ya yi cesium ya yi sankiyam ya yi katrim ya je turwaziyam modil exercis yana tashi yana waɗi ba wa Allah da an zo an yi breve kuma da sai ga ya bugo ruwa a mu'amala tare da ubangiji babu wannan abin a mu'amala tare da ubangiji babu wannan abin in dai kayi to ka samu a in dai kayi to ka samu kuma ba jannaba ba ce ba wai wanda abin a cikin duhu yake mutum bai san ba abin da za a tambaye shi ko ya ake yin abin wannan abin na an yakwa sai ka yi exista ba exista ne ba kawai karanta ne za ka yi ka zuba aikin karatun a aikace ka karanta ka zuba karatun a aikace tambayoyin kabari sai ga mutum yana cikin jibin goshi wani iri ne tambayoyin abin a kusa yake Allah ya ba mu bayanin ga tambayoyin da ake mutum kenan ka je ka iya ka yi aiki sai Allah ya datar da kai ka ba da amsa ba jarraba ba ce bai irin ta duniya mutum ya yi ta kashe kanshi bai san ba jarraba daga inda za ta huto ya shiga nan ya huta nan ya tada hankalin shi a je kuma lo a yi jarraba kuma lo ya bugu ruwa wannan an haɗi maka ga tambayoyin da za a yi kuma an ce maka tambayoyin nan kuma dan ka samu damar amsa su to in ka yi ilimin ka zuba shi a aikace ran tashin kiyama tambayoyin Allah yake datar da bawa ya ba da amsar ba wai iya hardace su bane ba yawan da aka da kowa sai kwanta ya daura kafar shi ɗaya bisa ɗaya je ya hardace idza mata al'abdu in ya so da an tashi kenan da an dade ba ka ci ana karanta sai idza mata al'abdu go sai karanta man rabbuka Allahu rabbi man nabiyuka al-zaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma dinuka al-islamu dini a ce shikenan kwanta a baka bane ba dole in kai ilimi sai ka zuba shi a aikace tunda Allah ya ce ta yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wanda suka yi imani Allah yana tabbatar da su akan fada ta gari a nan duniya sannan wa yawmal qiyama suka ce a cikin kabari Allah yana tabbatar da bawa ya bashi damar amsa tambayoyin da za a mishi a shi yake tabbatar da bawa wannan tabbatar da bawan kuma allo ya biyo bayan kyakkyawar alakar da bawa yake yake da ita tare da ubangiji subhanahu wataala yana kokarin ya san addinin da Allah ya aika annabi da shi kuma yana in ya sani kuma yana kokarin ya zuba sani wannan aikace Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu a ɗan uwa musulmi kalmo yawaita insha Allah bakin nan za mu tsaya abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala sa mu yi tarayya cikin ladan kurakure da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya tabbatar da mu da ku gaba daya akan abin da yake so Allah ya fahimtar da mu karantar wanda ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka yi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum jazakallahu khairan masha Allah Allah saka alheri shehin malami muna fata Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu gaba daya mallam ya mana bayani ne game da abin da ya shahi ilimi mana kenan abin da dai shine dai muke faduwa muna tashi kusan me yake cewa rayuwa gaba daya kuma muna fata Allah mana gamdakatar yasa kullum so da yawa nike tunatar da kaina da ku musamman ina tunai ko sati da ya wuce ko wancan muna magana akan cewa dole sai mutum ya dage awa guda da mutum zai zamana ba karamin alheri ba ne da mutum amma wani za ka gabe iya zama yanzu wani inda za ka tsaye da shi kai ka ce kamar wani tsinke za ka ɗora shi bai iyawa amma dai zai iya zama a inda yake zama zai iya awa ɗaya awa biyu awa uku awa hudu ko kuma ya shiga ɗaki shi kadai da shi da tele yana ta shiga ya shiga wannan tashar ya kalla ya shiga wancan tashar wani ya kai karye uku na dare ko aka babu ruwan shi ko ya shiga whatsapp ko ya shiga tiktok ko kuma abubuwa da irin na yanar gizon nan bai sani ba bai sani ba sai ya ji an yi asalatu to kaga kenan wannan in ya zamanto kai abin da kake bata lokaci a kan shi wanda kuma ba a ce mashi bata lokaci shine abin da ya shafi ilimi ilimi kuma na addini kamar yadda malai mana bayani idan ana magana akan shari'a ko kuma musulmai inda aka ce ilimi ba ce ba ilimin likita ko ilimin kaza ilimin kasancewa wani injiniyar ko na ba inda ana magana kan ilimi a musulunci to ilimin shari'a ne yake zanci ilimin da zaka san Allah ilimin da zaka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilimin da zaka kare ma kanka ladan aikin da kake yi mana ka san tauhidin Allah kuma ka san menene shirka wanda ita take ruguza aiki kullun kana yi kana yi kana iya yin shirka kawai ta ruguza ka to in mutum ya zamanto ya yi ilimin da ya san lalle wannan shirka ne don ya nisance shi ya san cewa wannan tauhidi ne don ya yi ta yi to wannan ba karamin alheri ba ne game da dubbawa mai imani kuma abu ne bai takaita ba kadai ga mu a dole da matanmu da 'ya'yanmu duk wani wanda kake ganin za ka iya sarar da shi da wani alheri inda za a ce ka samu wani alheri to babu alherin da ya wuce kamar ilimi na addini a ce kai ka zamanto sila ko kuma kai ka zamanto dalili ya zamanto kai ne musabbabi to wannan ba karamin alheri bane zan kama na wata kissa gajeruwa wanda tana magana akan jajircewa da kuma yadda sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da salafus salih suke bada lokaci wajen musamman abin da ya shahi ilimi rabi'atul ra'i yana daga cikin manyan malamai wanda fikihun shi ko ko mu ce mazhabin shi bai bayyana da yawa ba amma dai za ka iya sa shi layin waɗannan mazahibul arba'a kenan abu hanifa malik shafi ahmad mamman shi lokacin yana ciki baban shi zai ta yi jihadi ya samu wasu makudan kuɗi ya ce mata to mu mun tahi in allah ya yi mun dawo to in kuma mun yi shahada shi kenan ya ba ta dukiya ya tahi shekaru aru-aru yaro ha aka aihe shi yaro ya girma wannan uwa tashi ita ce ta jajirce da wannan kudin ta kula da wannan yaron yaron har ya zamanto mai ilimi babba a garin madina har ya zamanto yana yin fatawa wata rana ana nan kwatsam sai ga uban ya dawo yaro ya ga baba a gidan shi ko bai san ba gidansa a wani babban mutum shikenan kai bawan Allah ya aka ka shigo gidan nan shi kuma shi ma yana ga yaro ya ce kai wa ka haka nan ana dai sa'in sa shikenan uwar ta mutu a babanka ne ai wannan danka ne to ya aka yi haka sai yake tambayar ta ina wannan makudan kudi da na bar miki ina wannan kudade ana hira ta ce yanzu ba zan baka amsa ba sai dai gobe in ka je ka yi sallah ka dawo zan baka amsa shike na aka yi sallah sai bayan ya tashi ya ga wani mutum an kewaye shi ana tafatawa malam meye hukuncin kaza malam aya kaza me take ni hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan shi kuma wane ne yace a wani ne ana radadin ko baban shi ya zo jiya wani bawan Allah ne dai koma gida a takaice dai wannan da shine da nashi wanda ya bari a ciki shekarun koma na wasa bane kira lalakalla ka dauki ma a mutanen da shekara 20 ko kuma ka dauki shekara 25 wannan kuma jajircewa ne na uwa da diya da kuma shi uban mana kenan ba da lokaci irin wani abubuwa na addini musamman abin da ya sai karatun addini ba a yi da wasa ya kamata mutum ya jajirce dan wata kasala gajeruwa ta sa kawai ka zamna a gida ba komi kake yi ba kuma kawai awa wucewa za ta in ta wuce kuma hal abada abada ba ta dawowa sai dai wata sabuwa to shine kullum yana daga cikin manyan abubuwa wanda ya kamata a ce mu raka hararo su muna tunano su magabata irin lokaci da suka bada irin kuzari da suke yi mun kaji ba za ga a cikin ɗari da wuya za mu bada guda saboda su rayuwa ce gaba ɗaya addini na ke mu kuma a ɗan kaɗan ko awa ɗaya ka bada sai ka samu bambanci kai ko minti goma a rayuwarka ka bada a kan karatun addini sai ka ga bambanci ga kai da wanda baya yi Allah subhanahu wataala ya mu dace Allah kuma ya ƙara ƙarfafa mana zukatan mu ya bamu niyya wadda take mai ƙarfi musamman wajen karatun addini saboda ba bane wanda za gani na zahiri kamar yadda Saudiya wani lokaci ma muna faɗi cewa in karatun duniya ne saboda mutane sun ga zahiri sun ga haza a gabansu wani ya zama minista wani ya zama wani darakta ya yi gidaje ya yi motoci ya yi kaza ya yi kaza da shi wannan ba a kasala ko a biya kuɗi ba matsala mutane ba sa tunanin cewa ko za su yi asara ko ba za su yi asara ba amma shi na addini saboda ba a ga abin ba zahiri fi sabilillahi ne niyya ce Allah shi kuma zai baka kuma mala ya mana bayani cewa shi kuma babu tabewa tsakanin Allah da bawan shi wani kasuwanci ne wanda babu hasara a ciki in dai mutum ya yi kawai ya samu kuma babu zancen Allah subhanahu wata'ala kana yi irin yadda dan adam su da yawa za ku iya kasancewa kai da shi kutu da kutu wani ya zo ya raba ku ko da gulma ko da wata magana daban ko kuma ya ce a kai ba tare da shi ma kake to shi kuma Allah subhanahu wata'ala ba mai irin wannan ko dan makala ko kuma dan gulma tsakanin Allah da ba babu wannan Allah ya san zuciyarka Allah ya san ko kai wane ne amma wani rayuwar duniya za ka yi hasara ku zamuna shekaru aru kai ta mai wahala rana kai tsaka a raba ku kuma kun rabu hal abada to Allah subhanahu wataala inda ya kakula da irin dokoki da ya baka ka hannu da irin hani da yayi to tabbas zaka zamanto cikin bayan Allah na gari cikin waliyan Allah subhanahu wataala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun inda ka imani da Allah ka yi takawa ka ji tsoron Allah to Allah zai saka cikin tawagar shi Allah subhanahu wataala sa mu cikin tawagar shi Allah madaukakin sarki ba mu ladan abinda muka waje gaba daya malam kuma muna mushi godiya kuma muna fata Allah subhanahu wataala saka da alheri Allah kuma ya karba abinda ya gaya mana wanda yake na aiki ne Allah subhanahu wataala ya ba mu daman aiki wanda yake na hani ne Allah ya sa mu hannu Allah subhanahu wataala kamar yanda ya hada huskokin mu anan Allah ya hada mu a cikin gidan aljannar firdaus subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله